النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mura iya suna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe yau muna hudu ga ramadan a shekarar hijira 1444 barkanmu da sake kasancewa domin zama domin gabatar da wannan tafsiri da yake gudana a wannan darare na wannan wata mai albarka idan ba a manta bari muna cikin surutu yunus alaihi salam sura mai namba ta goma a jerin jirin suran alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha biyar a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta goma sha shida a wannan sura insha Allah shi ne faɗin Allah ta ala ta kullum sha Allah ma ta lautu ma alaikum
بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أجل إذن بأمانتها من جئر دعوة رؤيتها كافرين da suka zuwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa an su mangani guda biyu na farko iti bi ƙura'ani na gairi haza ka zo wani da wani alƙura'anin wanda ba wannan mu wannan bai mana ba in ji su a can gabatinsu har suka ba da dokoki irin ƙura'aninsu da suke so ya zautu daga nan in wani ƙura'anin ba zai samu ba to aubar jilku wannan din nakan ka canja shi akwai dokokin da ba mai da su ba sai an canja wanda shi ne da'awar da suka zo da shi zuwa ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce ka ce da su baya dacewa gare ni na ainihin canja wannan alqur'ani ta kankin kaina ban isa ba aiki na bane ni ma ina bin irin abin da aka min wahayi in attabi'u illa ma yuha ilayya abinda zan bi kadai ba ce abin da Allah ya mun wahayi ni kuma ina jin tsoron na saba wa Allah a wani yini mai azaba yini mai girma ina jin tsoro a ce Allah ya kama ni a matsayina na wanda na saba masa abubuwa da iya haka ma aikin Allah ya ba su amsa to wannan doriya ce akan wannan magana ta jiya da muka tsaya kanta sai Allah ta'ala yake cewa ka ce da su law sha Allahu ma talawtuhu alaikum ba don Allah ya so ba to da alƙur'anin ma bai sauka ba da sanin Allah da kuma hikimarsa da iradarsa ya sa alƙur'anin ya sauka da Allah ya so da alƙur'anin ma ba zai sauka zuwa gare ku ba sannan wala adarakum bihi sannan ba zan karanta muku alƙur'ani ba adarakum ne a'lamakum ba zai zamto ma na karanta muku alƙur'ani ba ba faƙallar bisu fi kuma umarar mai kamre hakika na zauna cikin shekaru da yawa kafin alƙur'ani ne haka ma aikin allah yake faɗa musu anas ɗan malik radiyallahu anhu yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai dai cika shekara arba'in aka fara masa wani shekara arba'in sannan ya shekara goma sha uku a gari maka bayan wa'ayi sannan ya yi hijira ya koma madina shekara goma sannan allah ya karɓi rayuwar shi shekarun 63 a duniya gaba to ya zauna tsawon shekara 40 a cikinsu amma ko da rana ɗaya bai taɓa cewa an masa wahayi kafin wani lokacin ba bai taɓa ɗora su kan wata magana da ta yi kama da wahayi ba bai taɓa yi ba shi ne ke cafa ƙallon bisu fi kuma umara bai kamar kafin alƙur'anin ya zo na zauna tsawon shekaru cikinku sai ke shi wa an fara ta alƙilu shin ba za ku hankalta ba ai inda ƙarya ce ai da tun na muku ita yi tun ina ɗan shekara goma sha in ƙarya ce zai yi to amma sai da na kai shekaru arba'in a raye hankali ya zo mu kuma a daidai lokacin kuna cewa da shi al'amir mai yawan amana kuna ce masa mai haƙuri kuna ce masa mai gaskiya duk wannan ɗabi'unsa ne sosai Allah ya tattale shi tun kafin a masa wahayi ba wani abu na zubar da kima ko zub da daraja da ya taɓa samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai shimfiɗa wanda ya tsare mai kimarsa da mutuncinsa ko irin wasan samartaka da yarda manzon Allah bai ba wani abu da za a ɗauko a ce wannan wani abu na aibi ne da manzon Allah ya yi tun ma kafin a masa wahayi bai taɓa yi ba balle da na a masa wahayi bai taɓa musu ƙarya ba a lokacin da Allah ya saukar da ayar wa anzir ashiratakal aqrabin ka ainihin gargaɗi ‘yan uwanka mafiya kusa da kai manzan Allah ya hau dutsen safa ya kirawo duk ƙabilun larabawa da yake da alaƙa da cuta jini ya tara su ƙarƙashin dutsen safa yake cewa a yanzu nan idan na ce da ku a bayan dutsen nan akwai rundunar yaƙi za ta shigo gari maka ta yaƙi ba za ku yadda suka ce wala za mu yadda domin ba ka taɓa yi mana karya ba ba taɓa tuhumar ka da karya ba sai ke ce to inni rasulullah ilai bai ne dai a zambun shi ni manzan Allah ne zuwa gari kuma idan ba ku amsa wannan da'awa ba akwai azabatin da jiran kwa wani to daga nan wa'ansu suka karɓa wa'ansu suka yi tawaye wa'ansu suka faɗi bakar magana daga nan suka tarwa amma sun san shi ba makareci ba ne sun sani yasa qur'ani yake cewa da mu قد يعلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
Allah ta'ala ke cewa qad na'lamu innahu la yahdhuruka alladhi yaqulu haƙiƙa Allah ya ce mu mun sani maganganun da suke faɗa maka na samu damuwa kai su suna cewa Qur'ani waka ce bokanci ne kai masihirci ne da sauransu da sauransu Allah ce wannan maganganun mun san kana samun damuwa a kansu to amma yadda magana take fa innahum la yukazzibunaka wallahi ba kai sai karyatawa ba kai din sun san mai gaskiya ne walakin da zalimi da bi ayatin la yajhad sai dai su azzalimai game da ayoyin Allah suna jaɗi jaɗi amma sun san manzon Allah mai gaskiya ne yasa wata rana Abu Jahal yake cewa ya Muhammad inna la nukazzibuka yake cewa wallahi mu ba ma kare da ka mun san kai mai gaskiya ne amma walakin nukazzibu bima ji'ita bihi muna kare ta sakon da ka zo da shi ne ba mu yarda ba in ba halaka ba ka yadda da mutum kuma ka ce dan ya ce sako ya zo da gare shi ba za ka yadda da shi ba wani sai dai halaka da rabon azaba Allah ta'ala ya tsare shi ne kita ba kallabi su fi kuma umara min kabli kafin wahayi ma na zauna tsawon shekaru cikin ku amma ba ku taɓa tuhumata da ƙarya ba afala ta ilun yanzu ba ku da hankalin da za ku gane wahayin Allah ne za ku gane ba magana ɗan adam ba ce ai daga jin lafuzan alkurani ka zan ba magana ɗan adam ba ce magana ce daga Allah amma ba ɗan adam ba innahu la qur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun sai ce tanzilun min rabbil alamin qur'ani sauƙiƙin littafi ne daga Allah ba ɗan adam ba ɗan adam bai isa ba ɗan adam bai isa yi magana ta dace da alqur'ani ba wajen hikima da balaga da fasaha ba zai yi ba ai Allah ya kalubale sa ya ce ku zo da kutangutan qur'ani ma in kun ce shi manzan Allah kirkira ya kuzo da irin nan tsohon kasa ya ce ku zo da surori goma an rage muku guda ɗari da da da u da hudu din da surorin ƙorani guda ɗari da sha hudu ko an rage muku ɗari da hudu ku zo da goma fatu bi ashari suwarin misli muftaraya ku zo da irin surorin alƙurani ko daga alamtar fi ba zuwa minar jinnatin nas ku zo da irin waɗannan irin ƙur'ani nan masu wakasa aka ce to ku zo da sura guda ɗaya nan ma zuwa gasa aka ce to ku zo da aya guda ɗaya aya guda ɗaya a cikin aya dubu shida da wani abu sai Allah ce fa in lam tafa'alu wa la tafa'alu in dai har ba ku iya yanzu to nan gaba ba za ku iya yi ba ku sallama ku bar qur'ani maganar Allah ce kawai an fahimta shi ne afala ta aqilu ba ku da hankali da za ku gane qur'ani ba maganar dan adam bace maganar Allah ce na'am ayatin gaba فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Allah ce fa man azlam ai la ahad azlam ba ɗaya da yafi zalunci ji Allah mimman iftara ala Allah kadhiba ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba ko Allah bai ce bai ce ya ce to wannan shine shugaban azalimi inji Allah shine ba ɗaya da yake zalunci ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah dan wata buƙatar sa biya dan wani son zuciyar shi ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ya kirkiri ƙarya ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadari ne mai girman gaskiya gun dan adam a wani hadisin ma'aiki yana faɗa sallallahu alaihi wasallam man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda yi min ƙarya da gangan to ya je samu gundure zauna a wuta dama automatically shi dan wuta ne dama inda har aikin ka yi wa annabi rahama ƙarya da gangan to maza Allah ce kala da masauki a wuta Allah ya sani sai Allah ya ce aukar zama bi ayati ko ya ƙaryata ayoyin alqur'ani ko ka yi wa Allah ƙarya ko ka ƙaryata ayoyin alƙur'ani to wannan duka zalunci ne da babu kamar shi sai Allah ce innahu la yuflihul mujrimuna yadda al'amarin yake duk wa'ansu mujrimai to ba su da rabo a Allah al-iflah shine samun rabon lahira samun jin kai da rahama da aljanna to dukkan wani mujrimi inji Allah to ba shi da wannan rabo jin gaban da ake arabawa a lahira na jin kai da rahama da aljanna da gafara to azzalimai da mujrimai ba da wasu ci kiri ci innahu la yuflihul mujrimuna haqiqa mujrimai ba su da rabu a gobe alkiyama raban rahama raban aljanna raban gafara raban tsiratarwa a wuta to sai dai su ga ana yi amma su ba su da wannan rabu Allah ya kiyashe mu da zalunci Allah ya tsare mu da mujrimanci na amaya ta gaba ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون ينبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ta'ala ke cewa waye abudu da min dunillah su waɗancan mushrikai suna bauta ma wani Allah ba Allah maimakon su bautawa Allah sai su bautawa lata da uzza da manata waɗannan su ne abubuwan bauta gare su amma kuma sai su ƙi bautawa Allah gaske ɗin ki ne ya abudu na min dunillah amma Allah ya ce waɗancan ɗin da suke bautawa na gumaka da sauran abubuwansu da suke musu ɗawafi da itikafi sai Allah ya ce la ya ba su isa su cutar da su ba in lam ya abudu in ba su bauta musu ba da za ka shekara ɗari ba ka je gungunki ba abin da zai yi ba abin da zai yi ba an fahimta shi ne layin turuhu gumakan ba za su taɓa cutar da su ba ko da sun yi musu bautar sannan wa layin fa'uhu gumakan nan ba su yi su amfanar da su ba ko da sun musu bautar to kaga duk wanda ba da wannan siffar to bai cancanta bauta musu ba ba zai iya cutarwa ba ba zai ma iya amfanar ba hasali ma ƙur'ani yake cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah ce ita da uhum la yasma'u du'a'akum duk abin da kuke bautawa ba Allah in kun kira shi ma ba zai ji kiran ba yanzu ka je ka samu kabari ka dinga kiran na kabari zai ji ka ba zai ji ka ba Allah ya ce in ta da uhum la yasma'u du'a'akum kuma na kabarin ma fa ba a kasar da yake ba ma ki iya can bagada za a kunci ko iya can wani yanki na kasashen larabawa amma kana kuma kana kiran shi kuma iya da ran ba zai ji ka ba zana ya mutu to Allah ya ce duk wanda zaka kira ba Allah ba irin bauta ko irin neman tanyo da agaji to Allah ce ba zai mai jika ba ka kwana kana kiran gausi shehu wallahi ba zai jika ba qur'ani ne yake faɗa ma wannan in tad'uhum la yasma'u du'a'aku ba za su ji ku ba walau sami'u Allah ya ce kaddara ma sun jin mastajabu lakum ba za su iya ba ku amsa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za ku kafirce shirkar daukewa Allah wala yau da fikirin su al-khabir Allah ce ba mai baka labari kamar Allah shi ne al-khabir masanin koyi da abin da yake fi to Allah ta'ala yake cewa suna bautawa ma la ya turhum wala ya fahu gumakan nan ba su da ba su da hanyar cutarwa sannan kuma ba su da hanyar amfanarwa wa yaquluna suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah ayi waɗannan gumaka su ne za su cece mu a gun Allah masu bautar gumaka suna da wannan suna da wannan tunani suke suna bautar gumaka ne domin gumakan su je su cece su abun Allah haula'i shufa'auna waɗannan su ne masu ceton mu inda Allah anan gun Allah Allah ya ce a faɗa musu qul atunabbi'una Allah yanzu ku ne za ku zo ku baiwa Allah labari bima la ya'lamu abinda Allah bai sani ba har akwai wani wanda zai ceto Allah bai sani ba akwai shi manzan da zai ci bawa inda hu illa bi azri ba wani wanda ya sai ceto nan ga Allah sai ga wanda Allah ba shi to har ku ce kuma kan ku za su cece ku a gaban Allah har kuna ba da labari cikin abin da Allah bai sani ba shi ne atunabbi'unahu bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard ku dinga ba da labarin abin da Allah bai hakaito shi ba bai tsara shi ba bai faɗe shi ba a cikin samai da kasai kun ga laifi biyu ke bayan laifin bauta kuma ka ga laifin yau Allah ƙarya sai da sun ce shi ba'a'u na inda Allah kuma Allah bai ce za su yi wannan ceto ɗin ba an fahimta a bi ma la ya lafi samawati wala fi ard Allah ya ce subhana sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke jingina masa na gumaka wa ta'ala amma yushrikun kuma Allah ta'ala ya dauka game da abin da ake jingina masa da shirka na bautar waɗansu gumaka da kuma irin karece-karecen da suke wa Allah na cewa waɗancan za su ci shagun Allah ta'ala Allah an zalika ulwal kabira hakika Allah ta daukakarsa ta fi karfin ya hada afa da wani daga cikin halittunsa wajen yin abin da Allah ya so ko abin da Allah ya tsara dukkan mu bayan Allah ne dukkan mu halittun Allah ne dukkanin mu kuma yanda Allah ya so zai yi mu dan adam ba shi da wani abin da zai ba shi na'am ayati kamar وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون malam ya ce sun mabayyana ta'ala sannan Allah ya ci gaba da bayani an na haza shirk ita wannan shirka da ƙura'ani yake ba mu labari a kanta au an nau'un minhu shay'un ari li'anna tauhid wal islam milla ijtama'at alaiha an-nasu qatibatan cewa duk inda kaga shirka ko bautar gumaka ko wani abu da ya saba ma bautar Allah to wani abu ne ari bijirwaye amma asli a fitra to Allah ya halicci mutane gaba ɗaya su bauta masa ya sa mazan Allah ya hadisi cewa a kullu mauludin yuladu ala fitra duk abin da za a haifa manzan Allah ya ce ana haifarsa ne a tsarin musulunci sai dai environment da ya taso iyayensa ko wanda suka rike shi su mai da shi bai bude ko ba nasari
shi malamai suke cewa ya zo a haifi mutum a ajiye shi kadai ya rayu ba ni ce mai i ba ni ce mai kabari to har in ya girma hankali ya zo masa Allah zai bauta domin fitra Allah ya halarci mutane a kansa bauta masa haka tsarin Allah yake duk wanda daga ya bauɗe daga yi wa Allah bauta to akwai sanadiyya amma ba haka Allah ya halarci shi ba Allah bai halicci mutane don su bauta gumaka ba bai halicci mutane don su bauta su zuciya ba sai dai zuwan su duniya wani sabab ya shamake su da yi wa Allah bauta da ko sanadiyar inda suka taso ko sanadiyar na kusa da su ko zungurin shedan ko dai abin da ya kama da wani amma tsarin da Allah ya halicci yayin adamu kam to a bauta masa shi kadai ba wani abin da za a bauta ba sai malaki cewa wa anna shirk wa furu'ihi jahalatu ibtada'aha al-gawwa malaci ita shirka da nau'o'inta to wani bangare ne na jahilci wanda wawaye suka kirkire shi suka zo da cikin al'umma sai Allah ta'ala yake cewa wa ma kana nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahida dama can dukkan mutane al'umma ce guda daya an fahimta a yadda Allah ya tsara halittar mu tun muna alamun zar muna tsakon annabi adamu da hawa tun kafin kowa ya zo duniya to Allah ya tsara mana ummat na wahida al'umma ce kwaya daya wanda za ta tsayu akan tauhidi ta tsayu akan bin Allah da bin manzanni to wanda shine tsarin da Allah ya halicci mutane faktalafu suna zuwa duniya sai suka saba abinda Allah ya ce a yi sai suka saba su ga ƙi mafi yawa daga cikin mutane ɗin yasa suratul baqara take ba mu labari kana nasu ummatan wahida fa ba asallahu nabiyina wa bashirina wa munzirin ko wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi maktalafu fi Allah ya ce mutane sun kasance al'umma ce kwara daya kana nasu ummatan wahida faktalafu fa ba a sallafin da biyu da ke suka saba suka samu saɓani wa juna to samun saɓanin sai Allah ya turo annabawa su zama tumu bashiri ne wa munziri suna albishir suna gargaɗi albishir ga mutanen ƙwarai mutanen kirki gargaɗi kuma ga mutanen da suka saba wa hanyar to asalin turo annabawa saɓanin da mutane suka samu da junansu sai Allah ya to ga manzanni na wanda za su ɗora ku a hanya madaidaiciya idan kun bi su kun tsira idan kuma kun ibin su wannan saɓarin zai halakar da to tsarin da Allah yi wa ‘ya'yan adam gaba ɗaya mu kira saɓa wa Allah da bautar kuma ka wani abu ne reshi amma Allah ba don wani halice mu ba sai Allah ta lake cewa walaula kalimatun sabaqal min rabbik ba dan dai wata kalma ta gabata daga ubangijinka ba lauƙofiya bai da ku da tuni Allah ya gama hukunci a kan mutane fima fihi ya telefon laƙofiya bai da hun fima fihi ya telefon cikin abin da suke samun saɓani ciki shi malam tafsiri suke cewa walaula kalimatu min rabbik ita wannan kalma da Allah ya ce ba dan ita ba bi an ja'ala li kulli ummatin ajala kalmar shi ne Allah ya sanya wa kowace al'umma irin gwargwadon lokacin da Allah ya iba mata al'ummatai haka ne kuma mutane ma ɗaiɗe kuma haka ne manzan Allah ya yi hadisi sallallahu alaihi wasallam Allah iya haɗa halitta ɗayan ku a cikin mahaifi shi arba'ina yauman nudufa sun mai kunu alaka sun mai kunu mudga sun mai yursar ilaihi limalak fayin fuku fihin ruh fayi umaru bi arba'i kalimatin بكتب رزقه واجله وشقي او سعيد kaga tun kana dan wata hudu a cikin mahaifiyarka aka rubuta mu ajalinka yasa Allah ya ce li kulli ajalin kitab li kulli ajalin kitab dukkan wani al'amari to iya da lokacin sa rubutacce a Allah duk abin da ka gani to akwai dama lokacin da Allah ya yi wa masa duk abin da ya faru to dama abun Allah abun akwai lokacin da zai faru yasa Allah da yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya tafi Madiyan daga Misra bayan hargitsi ya haɗa su da wani mutumin fir'auna ya ji rabiya ajali ya zo wancan mutumin ya mutu aka bazamu wajen neman annabi musa alaihi salam a kashe shi aka ba shi labarin fir'auna yana neman su zai kashe shi ya tafi ya bar kasar misir tafi madina to allah ta'ala yake ce falabista sine fi ahli madina suma ji'ta ala qadrin ya musa bayan ya je madina ya shekara goma iya kiwo an aura mai mata ya taho da ita ya zo daidai gun janibin ɗora aiman sai ya ga wani haske shi annabi musa alaihi salam sai ce matarsa in kusu inni ana suna ki dan dakata a nan zan je na ga wani hasken wuta in ji ba mamaki zan nemo mana wata shirya ko nemo mana abin da za mu dan ji ɗimi domin dare ya yanci kuma da sanya lokaci falan ma a ta hannu da ya musa gine ci ta alakadar ki lokaci ya yi rana ta yi wa'adi ya yi to sai ka zo daidai wannan go bisa irin tsari da lokacin da muka tsara sannan muka zaɓe ka muka ma wahayi muka ce tafi da fir'auna to duk abin da ka gani Allah ya tsara abu dan adam bai isa ya tsara wa kansa rayuwa ba a kullun ga misalai na suna faruwa hatta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa walau kuntu a'lamu al-ghaiba yace lastakasartu min al-khairi wa ma masriyasu yace da a ce ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke faɗa da barkici na san gaibu to wallahi da na yawaita aikin alkhairi da ban yadda wata cutarwa ta shafe to kaga tunda manzon Allah ya faɗi wannan magana to mu ne min babi aula musallama baka isa ka gane me Allah zai in an jima ba balanta na gobe baka isa ba gaibi ne wanda ya barwa kan sani kawai ba wanda ya san abin da zai kawai yasa wani malami yake cewa da ƴaƴan adam za mu hankalta mu tsaye da hankalin mu a ku ɗaya wallahi kowa zai kalli kansa ya tausaya wa kansa kai da ni da abin tausayi abin tausayin shi ne da bayan muke tafiya ba daga muke tafiya ba ma'anar shi ne yanzu aka iya ba da labarin abin da ya faru ɗazu abin da ya faru jiya abin da ya faru shekarar jiya abin da ya faru bara bariya da sauransu duk za ka iya ba da wani labarin to amma mai zai faru gobe ai gobe shi a gaban ma'aiko jiya da bara da wayo duk a bayan musu kaga idan mu baya ke kallo kenan amma gaban ba mu san abin da yake ba ba to mutumin da bai san gabansa ba har iya da wani abin jago ne a wannan duniya har iya da wani abin daga hanci shi ba zai yadda ba ko sama da ƙasa za ta haɗu ba zai yadda ba kuma ƙarya yake yi in ya ga saman ta tafi wallahi ba sawa zai ba zai to amma ɗan adam in ya shaƙi iska ko ya ji wani abu a jikinsa ko wani matsayi ko dukiya sai ya fita daga hayyacinsa kawai iya ɗaukan wata siffa wanda siffar Allah ce siffar Allah ce amma sai linka wa kansa kawai domin iya ganin duniyar kamar gaske ce duniya ba gaske bace ba ki yasa aka tambayi ɗaya daga cikin magabata ake ce masa me zai ce wa duniya me game da duniya zai ce sai ya ce shi abin da ya fassara duniya ka ahala mina ne kamar mafarki ne abu mai bace kawai wannan abin da ya fassara duniya kenan kawai in dai mafarki gaske ne to duniya gaske ce magabata abin da suka ɗau duniyar ke mu ko mun riga mun ɗau amala mun bata saboda ka wannan shine abin da Allah ta'ala yake faɗa walau la kalimatu sabaqat min rabbik la qudiya bainahum fima fihi yaftalifun to wannan kalma in ji ɗaya daga cikin malaman tafsirai shine ajali musamma lokacin da Allah ya ba kowa na ajalin zai mutu ɗaya daga cikin malaman tafsiri Imam Al-Kalbi yake cewa imhalu hadhihi al-umma kalimatun min rabbik ba dan wannan karma da ajalin ya zo to shine alƙawarin da Allah yi wa manzon Allah mu ba za a halaka da mu a lokaci da ba shine kalimatun min rabbi an bayyanta yana imhalu hadhihi al-umma wa annahu la yuhlikum la bil adab fi dunya Allah ba zai mana azaba irin ta mutanen annabi Lut annabi Hud da sauransu ba law qudiya bainahum ay yanzilu al-azab wa ta'jil al-uquba lil mukazzibin da tini Allah ta'ala ya sako da azaba kuma ya gaggauta hukuma akan masu tsare ta alkur'ani to abinda Allah ya sabe yau da mu ne kalimatu min rabbi Allah yayi wa manzon sa alƙawari duk abinda al'umman nan za ta yi Allah ba zai halaka da ta a lokaci ɗaya ba ko manzon Allah ya roki alfarma abun Allah Allah ta'ala ya yarda amma ba dan wannan ba to da tun aikin gama ya riga ya gama shine walaula kalimatun min sabaqan bi rabbika law qudiya bainahum bima fi yaktalifun da tini abin da suke samun sabani a kansa to da tini Allah ta'ala ya zartar da hukunci da kowa ma ya mutu ya ji ya samu abin da ya fita kun ubangiji shi na'am ayati gaba ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه na'am فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ما يتجا ثم تقدم في بيان انواع الضلال لانه فقال sannan Allah ya ci gaba da baya- bayani nau'o'in batar kafirai wanda kafirai sun bata ta bangarori da yawa shi kafirci asalinsa guda ɗaya ne amma iya da- iya da rassa da yawa rassan kafirci suna da yawa daga cikin irin kafircinsu da wa'ansu ke a cikinsu sai Allah yake cewa wa yaquluna wa'ansu daga cikin kafirai suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbih ai da ma dai an saukowa da manzon Allah wata aya daga ubangiji an fahimta ayar da suke nufi shine mu'jiza kamar hannu da Allah ya bi annabi Musa zai haske ko sanda ya aje ta zama mai cijiya ko irin nakata salihu da sauransu to irin wannan ne suke da'awa shi ma manzon Allah da ya zo da wani abu ba suna cewa ya zo da wata aya laula unzila alayhi ayatun min rabbi da ma ya zo da wata mu'jiza daga ubangiji shi sai annabi Muhammadu Allah ya ce ka faɗa musu qul innamal ghaibu lillah ko fa qul innamal ghaibu lillah ka ce musu ai gaibi sanin abin da zai faru gobe iya ga Allah haka annabi Muhammadu Allah ya ce ka faɗa musu wannan to amma kana da boka zai faɗa ma abin da za a yi gobe kuma ka yadda idan kai sakare ne shashi shashi ko har ka bashi kuɗi har ya baka doka ka ka zartar masa ya ce ma za a yi abu kaza wata mai zuwa har ma da ya shekara hudu in aka samu jahilai wanda ba su da addini ba su da tauhidi boka ya dinga yawo da kwakwalansu za a ga su a cikin mutane kamar gaske amma in ka gansu har sujjada har duk abin da baka zato wallahi sai dora su yi musu ba abin da ba sa yi sai kawai wanda asirinsa bai bayyana ba amma agalab din su agalab wallahi duk harka suke da bokai sun yadda sun ba su ara kuma tsautsayi da jarrabawa da Allah ya kaddara mana kuma a galibi su ne shugabannin mu kuma su a harkar nan ta siyasa ba abin da ba yi ba babban laifi a duniya ba kamar kisan kai to ba irin rayukan da ba kashe a wannan sassa ba a binnewa da daransa a yankewa na kaza a yankewa na tono mace ce duk ba abin da ba yi a kan neman mulki a duniya kawai kuma allah ya jarrabe su ga shi nan ku je ku ta yi inna rabbaka la bil mirsal kowa zai gama ya gesa ne allah ai fir'auna ma ya gama ko fir'auna da ya tumbatsa ma yake cewa ana rabbukum al'ala ni ne ubangiji ubangiji ma madaukaki in ma da wani allah ne a gaba da shi haka firawo ne amma yanzu yana ina fa akazahu allah nakala al-akhirati wal ula allah ya ce muka mai kamun farko da karshe a lokaci daya inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha allah ya ce rayuwar fir'auna aya ce amma ga masu hankali ga masu basira masu tunani rayuwar fir'auna aya ce da qur'ani yake ba mu labarin yadda allah ya halakar da fir'auna ya halakar da shi a ruwa hatta iza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al'ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin sai Allah ce fal yawmun najika bi badalika litakuna malka faka alai fir'aunan dai da suka yi zamani da annabi Musa nan dai da yace shine Allah madaukaki shi din dai sai Allah ya ce wallahi za mu fidda gangar jikinka ai abuwa mutane nuna jika bi fadlika za mu tsane gangar jikinka daga ruwan mu fatta a duniya sai Allah ya ce ni ta kula liman kalmaka aya domin ta zama to abun kula ga wanda za zo a bayan ka wanda za zo a bayan ka kai ka zama ibra ka zama abun kula ga su to amma al'umma duka idan su ya rufe ba sa kallon wannan saboda ka Allah ta'ala yake cewa ka ce da su innamal ghaibu lillah abinda zai faru na gobe Allah ne ya sani fantaziru ku je ku dinga sauraron abinda zai faru gare ku inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina dan tare da ku ina zuba ido daga abinda Allah zai tunda kun kiyarda da alqur'ani kun kiyarda da wahayi to shikenan fantaziru ku je ku zauna ku dakata ai ubangiji ba azalimi bane zai yanke hukunci tsakanin ni da ku za a ga waye ne gaskiya waye makarici waye ne ce nasara waye fari shi ne ma'anar fantaziru inni ma'akum minal muntaziri ku je ku dakata ku yi dako ni ma ina dako tare da ku muka abin da Allah zai gudana na'am aya ta gaba وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون
Allah ya ce wa iza azqanan nasa rahmatan minna ko kuma rahmatan min ba'di darra idan Allah yake magana annas annas a Qur'ani to suna zuwa da ma'anoni da yawa akwai gunda Qur'ani zai ce ma annas ya nufi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina qalahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lahum fakashawhum wannan sahabbai ake nufi akwai annas kuma kafirai tsantsa ake kamar nan wa iza azqanan nas annas al-kufar ake akwai kuma annas din mutane kafiran da musulman gaba daya kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbukum da kafiran da musulman duk Allah ya kwatsa anan to ya ya ya danganta annas din a wani santa zuwa qur'ani iya nufin kafirai ne tsantsa iya nufin musulmai da kafirai ne duk annas din ne iya nufin ashabban manzon Allah su ma annas ne an fahimta to amma anan annasu anan kafirai yake wa iza azakana nasa ay wa iza azakana al-kuffara rahmatan idan Allah ya dandana wa kafirai wata ni'ima ta duniya matran wa qasban kaman ruwa da amfanin gona ko tattalin arziki ya haɓaka aka samu walwala ta dawo min ba'ati darra bayan kunci da wahala da kuma sai Allah ya yaye wannan kuncin walwala ta dawo masadhum iza lahum makarun fi ayatina min ba'di darra'a masadhum bayan wata kunci da ta shafe su Allah ya kawo waraka to iza lahum makarun fi ayatina sai ga sun dawo kuma suna izgili wa ayoyin mu inji Allah an fahimta kuma wannan zaka iya fassara ta da mu ba ana cikin wahala mazaƙo ƙangi-ƙangi-ƙangi na wahala amma ɗan adam ne har in Allah ya da shi daga wani ƙangin wahala ya ɗan walwala masa haka walwala ta dawo to shi ke na lokacin kuma safon Allah zai fara bayyana a lokacin butulci zai fara bayyana amma kamar ba jiya ba ne ya mai da al'abulansa zuwa ga Allah kuma abin ba zai ƙara fitowa fili wata ɗaya zuwa biyu baya ana ta hargagin siyasa nan kafin ai zaɓe duk inda suka ce a a taimaki mu da addu'a da Allah a ka faɗa wa Allah a roƙa mana Allah to amma tun da aka yi wani magana ta wuce daga ran da aka ci zaɓen aka yi announcement an ci to daga na amanta da Allah ihu hayaniya izgili tsokana Allah fa da ake cewa a roƙe shi ya bayar ya bayar din amma ba za a gode masa kuma kar ku ce bangare ɗaya duk haka suke duk haka suke duk haka suke ba bangare ɗaya mai kowa haka yake duk wanda ya ci galaba to wanda aka ci galaba aka zama ba su kawo ya zama abin gizgini kaga ya manta da wahalar da yake a roƙi Allah a roƙi Allah to izalahum makrun fi ayatina Allah ya hana tsokana Allah ya hana izgili Allah ya hana dukkan wannan abubuwan to amma jiya ka ce a roƙi Allah ya baka ya baka amma yau kuma ka zo butul azum Allah ta ina za ka ji daɗin cikiyar da za ka yi ba zai yi ba a matsayin ku na musulmi ɗan uwan mu muke sanar da kuwan nan har in kana so ka ji daɗin ni'imar da Allah ya maka kari Allah idan ka bi Allah da ni'imar da Allah ya baka sai ma jagora amma matukar ka butulcewa Allah akan ni'imar da ya ma wallahi ba za ka zauna lafiya da ita ba ko ta mulki ce ko ta dukiya ce kowace irin ni'ima ce in dai ka taka ni'imar za ka saɓi Allah da ita to Allah zai gane ka da ita ne ba zai ma jagora ba wannan shine tsarin Allah zuwa ga al'umma a matsayin mu na musulmai ne kaffa kaffa da alfahari mu yi kaffa kaffa da jiji da kai mu yi kaffa kaffa da girman kai duk wannan ɗabi'u ne da Allah ke janye hannunsa daga mutum ya bar shi ga ƙaruna a yayi mu Musa ne ɗalibin annabi Musa ne iya cikin masana a taura talauci ya dame shi ya roƙi annabi Musa ya roƙa masa Allah ya samu kuɗi annabi Musa ke ce ina tsorace ma ina tsorace ma imanin da ya rage kuɗi yace a ai mu ba irin ai ba kaza ba kaza roƙa mu Allah annabi Musa annabi Musa ya roƙi Allah ƙaruna ya kuɗi tun daga yin kudin su shi magana da kare inda karuna kare min komi musa fa baga alaihi shi ke da sai zama ɗan tawaye kawai ya zama ba shi ba annabi musa a isa har ma ya zama to da shi ake kulla wa annabi musa makirci wannan gaba ta yi daidai da abin da malamai suke cewa ba duk abin da ka nema abun allah ya baka ba wallahi ba duk wani suke zama da kai ko ba duk abin da ka nema abun Allah bai baka ba wai ba shi bane zai nuna ba alkhairi ba qaru ne ishe misali inda qaru da kai mutum Musa إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أرون الله يتكار من قوم موسى يتكي متنا عليه موسى عليه السلام أما دي يكودي فبقى عليه هي زمياهي أقاوة ya ke bi dokokin Allah ta harshen annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi shi karuna mun bashi taskar arziki Allah da kansa yace ya biya karuna taska taska ta arziki ma inna mafatihahu latanu bil usba mukullai gunda ake kulle dukiyar karuna sito sutarsa da shago shago da ina da ina mukullan kaɗai in an tattara su latanu bil usba eh an samu ƙarfi majiya ƙarfi mutum goma sha biyu ba za su yi ɗauka mukullan ba mukullan kawai ba mukullai ne na taskar dukiya ta zinariya da azurfa wai ba buhunan gero ya aje ko na masara ba wani ake ne talaka mai aje buhunan gero da masara ya sun tsada ka siyar amma ƙaruna zinariya da azurfa ke ajiyewa su to iya ganin ka zinariya ce da azurfa ke shi to sutan da aka yi na azurfa da zinariya in an samu majiya karfi mutum goma sha biyu mukullan ba za su dauka da kansu ba latanu obi da usba ta alaci ullu kuwa su ma mutane goma sha biyu majiya karfi ba sai Allah ya ce isa kala lahu qaumuhu la tafra sai sahabban abokansa abokan karatun sakon annabi Musa suke cewa karuna karkai dagawa ba karka bijire ba don kayi dukiya inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari baya so kai ta ka tsantsan fa da ƙarshe wannan duke ta halaka da shi faka sabna bihi wa bidadil ard Allah ce muka sa kasa ta dare da shi da duke duka suka limiya kasa irin abin da Allah ya masa to kaga ya nema Allah ya ba ya nema kai ka san abin da kake nema ka san in Allah ya baka Allah ba zai tsaye ga wannan ba kullun ka dinga neman alkhairi ga ɗaya daga cikin waɗanda Qur'ani yake ba mu labari ɗan kafi tsakanin Kadir da Annabi Musa alaihi salam suna tafiya sai Annabi Musa ya Kadir ya zo ya bige wani yaro ya mutu yaro ne matashi ko shekarun barga da ke ba Annabi Musa ke cewa a'a aka tarta nafsan zakiya yanzu kada za ka kashe yaro tsarkakakke wanda ko shekarun balaga bai kai ba bai gari na kuma ba wani abu yana fiye shi ba laƙar ji ita shi an nukura haƙiƙa ka zo da mummunan abu wanda ba wanda zai ga wannan kyale da kadir yake biya annabi musa jawabi sai ce wa amal gulamu
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحما Allah yake cewa da kadir yake biyo annabi Musa jawabi yace wannan yaron da na kashe wa amman gulamu wannan yaron daga na bige shi ya mutu to fa kana abawahu mu'mine mahaifansa masu imani ne mutane kirki ne mahaifansa mutane kirki ne fakashina an yuhiqahu ma tughyan na kufra Allah ce muka tsora cewa mahaifan sanadiyar dan za su iya kafircewa sanadiyar dan zai iya halakar da su fa'aradina an yubdila kuma rabu kuma ubangiji ce sai muka so mu canja musu wannan yaron da wani wanda kairamin ku zakatan wa aqrabar kuma ya fi shi tsarki kuma ya fi shi hanyar da za su samu rahama da jinin Allah sai Allah ya dauki yaron ya shi amma a zahiri ai wani abu ne da suke so Allah ya raba da shi a ce raba wani ce alkhairi maimakon a bar shi ya zama sun yayi sanadiyar kafirtarsu da zuwa wuta sai Allah ya ɗauke musu yaron da musu mutu da imaninsu akwai yiwuwar abin da kake nema da ka samu Allah sai baraka halaka kansa ka nema ba ka samu mutum Allah ya sa haƙe ba alheri ka nema ka samu Allah ya ma jagowa wannan shine rayuwar ba Allah baya son alfahari to shi yasa anan Allah ta'ala yake cewa idan suka samu walwala bayan kunci izalahum makrun fi ayatina sai ga suna makirci suna izgili wa ayoyinku sai Allah ya ce a faɗa musu Allahu asra'u makara ubangiji shine mai gaggawar mai da makirci kai a taka tsantsan duk abin da zaka idan Allah ya juyo ma wala sai ka manta kanka sai ka tsani kanka da kanka magana fir'auna ai ba abin da bai ba lokaci dai Allah ya sa ruwa ya haɗe shi daga nan ya zama tarihi kuma har abada magana ta gane asra'u makara ubangiji ne mai saurin mai da makirci akan makirai inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Allah ya ce mala'ikunmu tabbas suna rubuta duk makircin da kuke duk abin da za ku koyo ku kulla mara kyau aiwawa na kaza a halakar da wani a kashe wani a aiwawa na kaza na shari da makirci Allah ya ce wala yaktubuna ma tamkurun duk abin da za ku kula na makirci Allah ce mala'iku suna rubuta shi za a je yau mutu bula sara'ir ranar alkiyama za ka faɗa da bakinka da ni aka yi wa wani asiri da ni aka haukata wani da ni aka haura gidan wani da ni aka cewa wani kaza ni aka ɗauka haya ne ba wani shari ni aka ɗauka kaza aka biya ne kaza wala duk sai ka faɗa ya tubu na matan kurun duk abin da kuke kullawa na makirci to akwai mala'iku suna suna rubuta shi na'am aya ta gaba هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة na'am وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين na'am دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Allah ce huwa allazi Allah shine wannan da yusawwirukum fil barri wal bahr wanda yake tafiyar da ku akan tudu da cikin ruwa ka taka da kafarka sai Allah ya so ka hauke ki sai Allah ya yarda mashin haka mota haka lokacin tafiyar dawaki da jakuna da raƙuma to sai Allah ya so sai ya ce abin ya motsa zai motsa ba kai saka tashi ba ka daga kafar ka aje wala sai Allah ya so in bai so ba anan zaka zauna sai dai ka mutu a gudu hina yusawirukum fil barri wal bahr in ka tashi ka motsa da rukunin Allah da da iko shi Allah ya ce hatta idza kuntum fil fulk har sai kun kasance kuna cikin jirgin ruwa hina asufu wa jaraina bihim birihin tayyiba jirgin ruwa iya tafiya ga iska mai daɗi tana kaɗawa shine birihin tayyiba wa farihu biha kuna walwala kuna jin daɗi kuna farin ciki da yanayin da kuka tsinci kanku a cikin jirgin ruwa iya tafiya ga iska ga walwala Allah ce kuna cikin wannan ja'a tahrihu na asif sai ga wata bakarariyar iska bakar iska wanda za ta iya juya jirgin ruwan sai ga taro wajen ahumar mojimin kulle maka sai ga igiyar ruwa tana ta zaiki muku don ko'ina ruwan ya abin nan ya rikici ruwa iya ta ambaliya iya ta ambaliya kuna cikin wannan yanayi wa zannu annahum uhita bihim wanda suke cikin ruwan sai suke yi kirin cewa kai sun haraka halaka ta zo bayan da za su daga nan da'awun laha mukulisi na lahuddi sai su dinga kiran Allah ya Allah ya algafu ya almannaru ya arrahim kowa ya dawo musulmi ahadu suna na gaskiya duk iskancin amanta shi amanta komai Allah ake kira kawai ne da'awun laha mukulisi na lahuddi la in an jaitina min hafi har ma su dinga buɗe baki Allah in ka tsallakar da mu Allah ya kai mu kan tudu lafiya lanakunan da mina shakirina wallahi Allah za mu zamto cikin masu magodiya za mu zamto cikin mutane kirki wannan ta faru da ikirma bin abi jahal kafin ya musulunta to ya yi wa manzan Allah laifi suna cikin wasu kafirai guda biyar a lokacin da manzan Allah ya ce yaje a kawo musu duk inda aka same su to da ikirma ya ji haka sai ya gudu da ya gudu hanyar gudu sai je ya shiga jirgin ruwa zai tsallaka ya wani to iya cikin jirgin ruwa sai irin wannan ambaliya ta sai matuka jirgin ruwa suka ce wallahi kowa ya yi ikilasi ba abin da zai tseratar da ku in ba ikilasi ba duk wani mai bautar lati da ku zai ajiye ka sauka mai kiran Allah kan in Allah ya so to zai tsallaka da to ikirma ya ce to in dai ubangiji zai iya tsallakar da ni a wannan ruwan shi kadai to ban ga amfanin bautar gumaka ba na goma ba in ma ya yi fudda mu daga wannan musiba tun da ba wani gunkin da za ka kira wa alayyar jirgin ka sai ce allahu ahad ya ce ya allah guda ɗaya ina alkawari gare ka har in ka tsallakar da mu muka tsira daga wannan halaka ni kuma na yi alkawarin zan je na musulunta abin da hudu zan je ne mai kawuya kuma duk laifin da na yi wa manzan Allah wallahi na san zan sami mai yafiya ne mai gafara ne mai kawo da kai sai Allah ya amci wannan tawassul ya tsallakar da su ikirima iya fita da garon ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya meka kan sai ce ya zo ya tuba kuma ya musulunta to kaga wannan ya zama masa wa'azi la'ina an jintina min hazihi lanakunanna min ash-shakirin har in Allah ka tsallakar da mu daga wannan musiba wallahi Allah zan zama to cikin masu gaba gaba wajen gode ma daga nan mai Allah ya ce
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله فلما أنجاهم lokacin da Allah ya tsallakar da su daga ruwa sun gansu a kan tudu izahum yabghuna fil ardi bighayri al-haq yaska zamto suna ta'addanci suna dagawa ana ihu ana sharholiya bighayri haq ba tare da wani haƙi ba Allah da suka roƙa ya tsallakar da su amma sai suka zamto butulu abinda Allah baya so suka dawo kansa bi sababi shar'i ai bi zulmi wa shirk suka dawo wajen zalunci su da shirkar su to sai Allah ce ya ayi wannan su ya ku mutane inna ma baghiyukum ala anfusikum al baghin gini az-zulm duk wanda yi zalunci to kansa yi wa an bayyana az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah shi zalunci iya zama duhu kirin a ranar alkiyar an bayyanta duk wanda yi zalunci Allah ce inna ma bage kum ala anfusiku duk wanda yi zalunci kansa yi wa ba Allah yi wa li'anna ismuhu alaiha domin zunubin kansa zai dawo mata alhayati duniya wannan abin da ya kai ku ga zalunci ko rayuwar gidan duniya ce ba duk wani azzalimi in ka bi shi a hankali za a ga wallahi ya yi zalunci domin jin daɗin rayuwar duniya da wahala ka samu mutum ya yi zalunci ya zo ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya taimaki marayu da wahala ga wannan zalunci inda yake tikewa mata alhayatu duniya kawai a ji daɗi a gina gidaje a gina plaza plaza a sai manyan motoci a yi kadarori a yi gidan kifi gidan jimla gidan ɗawisu duk shi ne abin da ake mata alhayatu duniya duk a galabiya zalunci irin wannan kun yake tafiya ya sa Allah ce inna ma bagikum ala anfusikum mata al hayati dunya a galabiyar azzalimi suna zalunci domin su hole a rayuwar duniya kawai da wahala kai zalunci kuma dukiyar ka tafiya aikin alkhairi da bazai yiwa sai dai ka boye a dinga kimshewa ka mutu ka barta kuma ta zama bala'i mata al hayati dunya sai Allah ya ce summa ilaina marji'ukum ku gama duk abin da za ku za ku dawo gare mu ji Allah fa yunabbi'ukum ko fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan za mu ba ku labari duk abin da kuka aikata zalunci karimi da babu Allah ba zai bari ba duk za a titse ka a baka labari kaga kaya iya kaya wanda za ka dauka dan adam zai nemi taimako ba mataimaki zai yi kuka ba gun tsira zai nemi taimako ba da zai taimaki shi kuma rayuwa ta riga ta shuɗa ta tafi Allah ta da ya taimaki mai aka zama za mu samu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba muladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah karba mu da zalunci karami ko babba ya Allah Allah din nau'in zalunci na magana ko na dukiya ko na cin mutuncin al'umma ko na wani abu makamancin wani Allah karba mu da shi Allah Allah duk abin da za ka kama mu a gaban ka a matsayin zalunci Allah muna roƙon karama mu da shi a wannan duniya Allah ka nesanta mu da shi ka nesanta shi da mu ya rabbal alamin Allah ka jikan mahaifan Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici ibadojin da muke Allah ka karbe su ya Allah ka raba mu da rushewan aiki ya Allah ka raba mu da izawa shi ya Allah ka kaddara mana cikin bayin ka yantattu a wannan wata bayin ka wanda kaiwa gafara da amalin jin kai Allah ka samu da cikin su a wannan wata mai albarka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa